إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu mu assalamu alaikum wa rahmatullah muna marhaban da sake saduwa da juna a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe da ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muke sauraro daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda ke karanto mana daga cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum akramukallahu a madadin masu sauraron mu da hukumar gudanarwar wannan gidan rediyo muna farawa da yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات To kamar yadda masu sauraro suka ji a shirinmu da ya gabata, Malam yana ta mana bayani a game da yanda aka saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wahayi. Malam kuma ya somo bayani a game da kashe-kashen yanda wahayin nan yake, sannan kuma Malam ya yi mana bayani dangane da abubuwan da suka bambanta annabawan Allah da sauran mutane, wato abin da ake kira mu'ujiza. inda a wannan shirin kuma insha Allah malam zai yi mana bayani a game da al'amura da suka shafi wa'azi da kuma kiran jama'a zuwa ga shiga addinin musuluncin a farkon bayyanar addinin musuluncin akramukallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba har yanzu dai muna na cikin littafin mu na arrahiqil maktum inda muke bayani akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa wanda muka tsaya a inda aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da kashe-kashen wahayi guda takwas da kuma abubuwa da suka bambanta annabawa da sauran mutane za mu ɗora na fara wa'azi da karantarwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan wannan marhala ta tabbatar masa da annabta da yi masa wahayi da umartarsa da ya karanta ya wa'azantar ya ja hankali ya faɗakar ya nusantar ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana umartarsa da yin haka. Almarharatul ula min jihadi da'awa ilallah marhala ko mataki ko matsayi na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka na jihadin kira zuwa ga addinin Allah. Falasu sanawatin minar da'awati sirriya shekaru uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma a ɓoye. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر النبي صلى الله عليه وسلم يا tsaya ya tashi ya jajirce bayan saukar abin da ya gabata na waɗannan ayoyi na cikin suratul muddathir bidda'awati ila Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mutane yana faɗakar da mutane yana nusantar da mutane yana jan hankalin mutane yana ilmantar da su kan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa haithu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum illa ibadatal asnami wal authan ta yadda mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso a cikinsu mutane ne masu jafa'i su ba su da addini face bautar gumaka da kuma bautar butun-butumi, wala hujjata lahum illa annahum alfau aba'ahum ala zalik, ba su da wata hujja ko wani dalili ko wata madogara face sun riski iyayensu haka suke yi, addinin mun gada ne mun gaji iya da baba a kai. ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة والأنفة ba su da wani hali mai kyau da aka san shi da shi in ban da wanda muka gabatar face wato riko da takama da fankama da hura hanci da nuna isa da kallon kafaɗu biyu da kuma jiji da kai wala sabila lahum fi hallil mashakil illa saif ko ba su da wata hanya muhimmiya ta warware saɓani ko rikici ko tashin hankali ko fitina face amfani da ƙarfin takobi wa kanu ma'a zalika mutasaddirina lizza'amati diniya fi jaziratil arab tare da wannan yanayi da wannan hali nasu sun kasance su ne jagorori waɗanda suke jagaba wajen jagorancin addini a jazirar larabawa wa muhtallina markazahar ra'is kuma su ne suka mamaye hedikwata ta addinin musulunci wato makka damini na hifza kiyaniha kuma sun ɗauki lamunin tsare kiyaniha wato tushe da asali na wannan addini da kuma wannan gari na maka. بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية wannan ne ya tabbatar da cewa yana daga cikin hikima a farkon wa'azi ya zama an fara shi a ɓoye, domin a fara tsintsince mutanen da aka tabbatar nagari ne su kama abin tukunna kafin ya yaɗu cikin gama garin kowa ta yadda masu jafa'i da maƙiya abin kada su yi masa yawa a farkon lamari, da Allah yi faji a ahala makka bima yi hayyijihum, saboda kada annabi sallallahu alaihi wasallama ya afkowa mutanen makka. da wani abin da zai motsar da rigima a tsakaninsu. Arra'ilul awwal tawaga, dandazo, taro na farko waɗanda suka fara karɓa addinin Musulunci. Wa kana min at-tabi'i an yu'rida ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama al-islama ala alsaqin nasi min ahli baitihi. Yana daga cikin ɗabi'a ta mai wa'azi, ko mai karantarwa ko mai faɗakarwa ya fara bujirar da wannan abin nasa zuwa ga waɗanda suka fi kusanci da shi da haka mala yace yana daga cikin ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara bujirar da addinin musulunci a karan farko bisa mutanen da suka fi ɗamfaruwa da shi daga iyalan gidansa wa asdiqaihi da kuma abokansa na kusa wanda ya amince musu dama abin da ya kamata idan ka zo da wani abu ka fara kira da neman goyon baya da haɗin kai na mutanen da ka fi kusanci da su, fada'ahum ilal Islam, da haka annab sallallahu Alaihi wasallama ya fara kiran mutanen da suke da kusanci da shi zuwa ga addinin Musulunci. Wada'a ilaihi kullaman tawassama fihi alkhaira mimman ya'rifuhum wa ya'rifunahu. annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara ɗaukan mataki na karantar da mutanen da ko kiran mutanen da ya ga alamar alkhairi tare da su cikin mutanen da suka san shi shi ma ya san su ya arifuhum bi hubbil haqqi wal khair shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya san waɗannan mutane masu son gaskiya masu son alkhairi to su ya kamata a fara bijirawa da wannan gaskiya da wannan alkhairi wa ya arifunahu bi taharri sidqi was salah shi kuma ya san su da kardadon gaskiya da kuma san gyara da kuma aiki na kwarai fa ajabahu min haula'i allazina lam tukhalijhum ribatun qattu fi azmatir rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa jalalati nafsihi wa sidqi khabarihi waɗanda suka amsawa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin irin waɗancan mutane na hirki da aka fara bujiran musu da wannan addini su ne waɗanda babu wani kokwanto da ya cuɗanyi zuciyarsu ko kaɗan game da girman annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayin martabarsa da kuma gaskiyar labarinsa annabi sallallahu alaihi wasallama su ya fara tsintsincewa ya fara selection ya fara tara mutanen da ya san suna ganin martabarsa yana ganin martabarsu suna ganin kimarsa yana ganin kimarsu suna girmama shi kuma sun saba da shi sun kusance shi sun fahimce shi ya fahimce su sun san shi ya san su sai ya fara bujiran musu da wannan addini na musulunci a karin farko jam'un urifu fi tarihil islami bis sabiqin al awwalina wani dandazo ne wacce tawaga ce wani makil ne na mutane waɗanda aka san su a tarihin musulunci da as-sabiqin al-awwalina wato waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci wa fi muqaddimatihim zaujatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ummul mu'minina khadijatu bintu khuwailid daga cikin wannan tawaga ta farko da suka fara karɓar addinin musulunci su ne akwai uwar muminai matar annabi sallallahu alaihi wasallama na na khadija bintu khuwailid wa maulahu zaidu bin haritha na biyu shine badaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallama ko bararren annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake kira bararre shine bawan da ka taɓa siya da dukiyarka kace ka 'yanta shi to shi ake kira bararre da haka zaidu bin haritha za mu ji a can kissarsa cewa asalinsa wata ƙabila ce ta ribace shi ta mai da shi bawa daga baya na na khadija ta siye shi ta bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babansa da amminsa suka ji labari cewa yana maka suka zo da dukiya mai yawa domin su fanshe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya bashi zabi yace ga babanka ga amminka sun zo sun ce kai ɗansu ne ka san su ya ce na san su ya ce to sun ce suna so su bani kuɗi su fanshe ka su mai da kai gida na ce ba na buƙatar ko sisi ba na buƙatar ko kwabo idan ma suna ga cewa za su tafi da kai haka kawai ba tare da wani abu ba ni na amince da haka zaidu bin haritha ya ce ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da babansa fiye da amminsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannunsa ya tafi da shi gindin Ka'aba ya ce ya ku jama'a ina sanar muku daga yau Zaidu bin Haritha ya zama ɗana zan gaje shi zai gaje ni daga wannan rana ake kiransa Zaidu bin Muhammad shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura masa aure da umma Aiman albarakatul habashiya hatta haifa masa ɗa mai suna Usamatu bin Zaid kuma daga baya shine wanda ya auri Zainab bintu Jahash bayan sun rabu da Zainab bintu Jahash manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma shine kwamanda na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura a yakin da ake kira Mu'tata ko kuma Jaishul Umara wanda aka yi a cikin Jumadal Ula shekara ta takwas bayan hijira wanda a nan ne ya shahada kwamanda na biyu Ja'afar bin Abi Talib shi ma ya shahada, komanda na uku Abdullahi bin Rawaha ya shahada suka nada Khalid bin Walid ya jagoranci wannan bataliya har ya dawo da su gida, wanda kisarsa za ta zo can gaba. To shine shi ma yana cikin waɗanda suka karɓi addinin musulunci a farko-farko.
وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات وابن أمه علي بن أبي طالب sai kuma ɗan ammin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shine Ali bin Abi Talib. Aliyu bin Abi Talib da shi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘yan mazazar suke, domin da baban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Abdullahi da baban Aliyu Abu Talib uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Don haka kamar ya zame masa kenan wato ɗan mazazar suke ƙani yake ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. To shi ne mutum na uku da ya karɓi addinin musulunci a karan farko. wa kana sabiyan ya ishu fi kafalatin rasuli sallallahu alaihi wasallama shi a lokacin yana ƙaramin yaro wasu ce shekararsa tara wasu ce goma yana rayuwa ne a cikin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallama domin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware gidansa ya fita daga kulawar aminsa abu talib shi abu talib yana da ‘ya'ya guda shida maza hudu mata biyu don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu Abbas ko Hamza yake ce masa mu ragewa wannan dan uwan namu ‘ya'ya sun masa yawa kuma ga nauyi a kansa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki a sayidina Ali ya dawo hannunsa shine ya rike shi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib ya girma wa sadiquhul hamim da kuma abokinsa na gaske na jikinsa Abubakar Siddiq shine Abubakar Siddiq aslam ha'ula'i fi awwali yawmid da'awa waɗannan su ne karan farko da suka fara shaƙar ƙanshi na addinin musulunci da haka waɗannan su ne as-sabiquna al-awwalun su ne tawaga dandazo gayya ta farko da addinin musulunci ya fara shiga ransu suka fara furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka za mu iya cewa a wannan karo na farko kowa ya samu wakilci kuma addinin musulunci ya nuna addini ne na kowa da kowa addini ne na manyan gari ga sayidina abubakar ya karɓa addini ne na mata ga na khadija ta karɓa addini ne na yara ga aliyu bin abi talib ya karɓa addini ne na bayi ga zaidu bin harisa da bilal sun karɓa haka addini ne da ya samu wakilci daga dukkan ɓangarori na al'umma haka kowa addinin musulunci nasa ne na na khadija ta wakilci matan duniya ta fara shiga addinin musulunci da sunansu sayyidina abubakar ya wakilci duk wani babban mutum mai kima mai martaba da ke faɗin duniya ya shiga addinin musulunci da sunansa sannan kuma ali bin abi talib ya wakilci matasa yara ya shiga addinin musulunci da sunansu gaba ɗaya sannan ga bilal ya shiga da sunan dukkan bayi da ake kaskanta su ake wulakanta su ake tozarta su ake ganin su ba a bakin komai suke ba to ga Bilal ya karba addinin musulunci bayin da aka yanta su ake ganin cewa an nisanta su ko sun samu kaza to ga Zaidu bin Haritha ya karba da sunansu ‘yan Afirka waɗanda ake ganin su baƙaƙe ne su ne masu talauci su ne masu kaza ga ummu aiman albarakatul habashiya ta shiga addinin musulunci da sunan waɗannan mutane da haka kowa kenan ya samu wakilci a karon farko babu wani da zai wa wani takama ko ya nuna masa isa ko ya nuna masa fankama addinin musulunci ba ruwansa da bambancin launin fata ko bambancin yare wanda ya fi girma wanda ya fi mutunci wanda ya fi daraja wanda ya fi ɗaukaka wanda ya fi martaba a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah da ilimi da kiyaye dokokin Allah.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام daga nan sai sayyidina abubakar ya ɗauki azama ya ɗauki harama ya shiga aiki ka'in da na'in wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah wato sayyidina abubakar saboda alkhairinsa saboda mutuncinsa da ƙimarsa da darajarsa da sansa da gaskiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa Allah ya aiko ni ni annabin Allah ne sai ya ce na yarda ice ba ka buƙatar hujja ko dalili ya ce to wata hujja zan nema ko dalili fiye da shekarun da muka yi da kai ban taɓa jin kayi wa ɗan adam ƙarya ba to yaya wanda bai taɓa yi wa ɗan adam ƙarya ba zai wa Allah ƙarya ka ƙi wa ɗan adam don ka kare mutuncinka tsakaninka da ɗan adam kuma ka je kawa Allah da ya halicce ka ƙarya ce da haka na yadda na gamsu na karɓa na yadda na aminta da haka shi ma sai kama kiran irin mutanen da ya san masu kirki ne abokansa da suke sana'a ko suke kasuwanci ko suka taso tare aka san su da kima da martaba wa kana rajulan mu'ulafan shi sai na bakar mutum ne da aka saba da shi jama'a suna jin daɗin zama da shi muhabbaban kuma an ƙaunantar da shi a cikin zukatan jama'a kowa yana son sayyidina abubakar saboda bai da wani abin da zaka ƙi shi sahalan mutum ne mai sauƙin hali za hulikin ma'abocin halaye masu kyau wa ma'arufin kuma sananne ne a wajen kowa ba wani halin abubakar da ya ɓuya wanda ba a san shi ko ba a san wannan halin da shi ba wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lifunahu mutanen da suke tare da sayyidina abubakar a cikin mutanensa sun saba zuwa gare shi kuma sun saba da shi mutumin jama'a ne mai faran-faran ne mai sakin fuska ne ɗan kasuwa ne mai sauƙin hali mai sauƙin ɗabi'a wanda jama'a suke cikowa suke cincirundu a ƙofar gidansa saboda alherinsa li ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi na farko saboda ilimin da Allah ya ba sayyidina Abubakar na biyu saboda ƙwarewarsa a kasuwanci da amanarsa na uku kuma saboda kyakkyawan zamantakewa da ya iya da jama'a faj'ala yad'u man yasiku bihi min qaumihi da haka shi ma ya dinga laluba yana tsinto mutanen da ya aminta da su daga cikin mutanensa mimman ya gashahu wa yajlisu ilaihi musamman waɗanda suke zuwa gidansa da waɗanda suke hira tare da shi shi ma ya dinga tattaro su zuwa ga addinin musulunci fa aslama bi da'awatihi Uthman bin Affan al-Umawi wa Zubair bin al-Awwam al-Asadi wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas az-Zuhrayani wa Talha bin Ubaidillah at-Taymi فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليئة الإسلام سيدنا أبو بكر يا نصرة cikin wa'azin da ya yi, cikin mutanen da ya kirawo ga mutanen da suka musulunta a hannun Sayyidina Abubakar, na farko Usman bin Affan al'umawi ya musulunta a hannun Sayyidina Abubakar, Az-Zubair bin al'awam al-Asadi ya musulunta a hannun Sayyidina Abubakar, Abdurrahman bin Auf ya musulunta ta hannun Sayyidina Abubakar, Sa'ad bin Abi Waqqas ya musulunta ta hannun Sayyidina Abubakar, Dalhatu bin Ubaidillah At-Taimi ya musulunta ta hannun Sayyidina Abubakar.
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فكان هؤلاء النفر الثمانية wannan dandazon jama'a guda takwas sabakun nasa su suka riga kowa shiga addinin musulunci humur ra'ilul awwal wa tali'atul islam su ne tawaga farko kuma su ne tsinkayen addinin musulunci a karan farko wato takwas ɗin nan da aka yi bayani su suka fi kowa girma a cikin addinin musulunci na na khadijatu ta ɗaya sayyidina abubakar na biyu ali bin abi talib na uku zaidu bin haritha na hudu sayyidina usman na biyar azubairu bin al'awwam na shida abdurrahman bin auf na bakwai sa'ad bin abi waqas na takwas dalhatu bin ubaidillah na tara waɗannan su ne mutum tara kenan waɗanda su ne suka zama tsinkayen farko a cikin addinin musulunci sun matala ha'ula'i aminu hazihil umma sannan wanda ya biyo baya daga cikinsu shine akwai abu ubaidatu bin jarrah wanda shine na goma kenan a cikin waɗanda suka fara karɓa addinin musulunci amir bin jarrah min banil haris bin fihir wa abu salamata bin asdin al-makhzumi wa mur'atuhu ummu salama sannan sai kuma tawagar wato abu salama da shi da matarsa ummu salama su ma suka cewa addinin musulunci ga munan a cikinka wal arqam bin abil arqamil makhazumi sai arqam wanda ya bada gidansa ya zama hedikwata farko ta yada addinin musulunci wa usman bin maz'um al jumahi wa akhawahu qudama wa abdullah sai malam usman bin maz'um Uh, aljumahi da ‘yan uwansa guda biyu Ƙuddama da Abdullah duk suka cewa addinin Musulunci ga munan mun shigo, wa Ubaidatu bin Harith bin Abdul Muttalab bin Abdul Manaf, sai kuma Ubaidatu bin Harith wanda ɗaya daga cikin mutum uku da suka fara yin shahada a yakin Badar shi ma dama shi ma ɗan amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Haris bin Abdul Muttalab shi ma shigo addinin musulunci wa Sa'id bin Zaid al-Adawi sai kuma Sa'id bin Zaid wanda yana cikin mutum goma da aka musu bishara da gidan aljanna wa mar'atu fatimatu bintul khattab sai matarsa fatima bintul khattab yar uwar sayyidina umar ce ita ma ta shigo addinin musulunci al'adawiyya ukhti umar bin khattab wa khabbab bin al-arratti tamimi sai malam khabbab bin al-arratti babban sahabi shi ma ya shigo addinin musulunci wa ja'far bin abi talib wa mar'atu asma'u bintu umais sai kuma ja'far bin abi talib dan uwan sayyidina ali da shi da matarsa asma'u bintu umais su ma suka shigo addinin musulunci khalid bin sa'id bin al-as al-umawi wa mar'atuhu umayma bintu khalaf sannan sai kuma khalid bin sa'id da shi da matarsa mai suna Umaima su ma suka shigo addinin musulunci sun ma'akuhu Amr bin Sa'id bin al-As wa Hatib bin al-Harith al-Jumahi wa mar'atu Fatima bint al-Mujallal sannan kuma sai malam Amru bin Sa'id bin al-As ya shigo addinin musulunci da kuma wani mutum da ake kiransa Hatib bin al-Harith al-Jumahi shi kuma tare da matarsa gidan gaba daya suka shigo addinin musulunci mai suna Fatima bint al-Mujallal wa akhuhu al-Khattab bin al-Harith wa imra'atuhu Fukaiha bint Yasar wa akhuhu Ma'mar bin al-Harith wa Mutallab بن الأزهر الزهري وامرأته رملة بنت أبي أوف ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي وهؤلاء كلهم قريشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش yace waɗannan dandazo ko taron jama'a wani shi da matarsa wani shi kaɗai wani matar ta shigo mijin bai shigo ba wani mijin ya shigo matar ba ta shigo ba wani da matar da mijin duk su shigo wani ƴaƴansa su shigo shi bai shigo ba wani ya shigo ƴaƴansa ba su shigo ba wani kuma da matar da mijin ai ta ɗauki ba da da su ba su shigo ba to mala yace wannan da muka lissafo dukkaninsu cikin ƙurayshawa ne daga ɗakuna daban-daban daga ɓangarorin ƙabila daban-daban amma dukkaninsu ƙurayshawa ne waɗannan su ake kira as-sabiqun al-awwaluna wato tawaga ta biyu wanda suka shiga addinin musulunci هذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة za mu tsaya a nan insha Allahu za mu ci gaba da lissafo muku mutanen da Allah ya fara arzurta su da shiga addinin musulunci don haka kenan abin takaici ne abin turne abin Allah wadai ne mutum ya zo ya shiga addinin musulunci jama'a su dinga ce masa sabon tuba ko su dinga kiransa tubabbe har ma wani babansa da kakansa da ‘ya'yansa da jikokinsa a dinga musu gori cewa ai kakansu tubabbe ne kakansu tubaye to me laifin wanda ya tuba duk waɗannan bayan Allah da muka lissafa wanda suka fi kowa daraja addinin musulunci duk tuba suka yi kuma tuba ai babbar daraja ce tunda Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku dandazan muminai dan ku samu rabo duniya da lahira da haka tuba daraja ce ba abin suka bane ba abin batawa bane nan za mu tsaya sai a gaba za a ci gaba da jinmu muna lissafo waɗanda Allah ya azurta su da shiga addinin musulunci a karan farko يا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda ya kunshi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa mai cike da albarka sai kuma shiri na gaba inda insha Allah kamar yadda aka ji malam zai dora daga inda muka tsaya kafin sannan a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawo muku shi sannan a madadin abokan aikin da suke ba da gudunmawa domin samun nasarar shirin habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسفل الحسان وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين